على الكفار رحماء بينهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة السلام عليكم بركم السادة أشكين wannan shiri na hikimar musulunci fitowa na goma sha hudu kamar yadda aka saba gani da jagoran shirin Sheikh Sharif Ibrahim Sale akram makalla barkamu da saduwa barkamu barkamu dai alhamdulillah a yau za mu tashi akan wani sabon shiri na rai menene rai madallah akram makalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه السادة المجاهدين ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته haka kamar yadda dai an sani a shirin da ya wuce duka a makonnin da suka wuce don muna magana kan fatiha ne haka yau za mu yi magana a kan abin da ake ce masa rai da larabci ruh ruh ruhi ko Eh, ruhi eh, ruhi hausa ne Eh, duk Da sunan larabci rai ne duk sunan rai ne to abin da ake nufi ruh wato rai abu ne wanda yake Allah Ubangiji ya ambatonsa a cikin Kur'ani a wurare da dama kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi game da rai kuma ya bada amsansa wato amsan ba shi ne ya bayar ba Allah ne ya bada amsa a cikin sahabai sun ce muna zaune da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da kafirai sun zo sun tambayi manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga rai wata rana wato sau biyu ne aka yi a makka su kafiran makka suka suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama daga rai madina kuma yahudawa suka tambayi har wa yau daga rai Allah ubangiji ya gaya wa annabinsa a cikin Qur'ani wa yas'alunaka 'anir ruh ana maka tambaya menene rai qul ruhu min amri rabbi ka ce musu ita rai lamari ne daga ubangiji na wanda mutum ba zai sani ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ai ba a ba ku komai na daga ilimi ko sani ba sai dai abu kankani don haka ilimin ku game da rai ya takaitu kwarai ba za ku iya ku sani ba za ku iya gane ba ba za ku iya ganewa ba kuma wannan abu ya zama mu'jiza har zamanin nan da ilimi ya ci gaba kwarai Ya yi yawa.
ilimin kimiyya ya yi zurfi ya tattaɓo abubuwan da da can ko mafarki ba a yi da su ya kai kuma wasu abubuwa sun kamaci ma shirka a cikin abin da suke yi amma duk da haka har yanzu ruhi din nan ba san inda ke ba san inda yake ba ba san kuma shine ne ne ba har yanzu duk abin da ake yi na jarrabe-jarrabe ne da abubuwa na bincike da Hawa ake wata yi, su- su je wata su je wasu sauran duniyoyi.
manyan taurari su ziyarci wasu duniyoyi duk ba abin da ba a yi ba amma duk da haka har yanzu ne wannan wato tambayar ta Tana zama tana nan ba ta da amsa menene rai to ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya wa annabinsa bayan an ce sahabai sun ce bayan aka yi mishi tambaya din yayi shiru bai ba da amsa ba sai can aka gan shi alamu na wahayi sun bayyana tare da shi wata tattare da shi sun ga ya fara shiga cikin halin da in wahayi zai sauka za ta same shi din nan na wuya can sai ya tashi da ya tashi sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka anil ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا rai tana daga cikin lamari ne yana daga cikin lamari ne na ubangiji ne kuma ku ba ku sa- ba ku ba ba ku wani wato ba ba ku wani abu na sani ba sai abu kankani saboda haka kar ku dami kanku da sani ruhi domin ka'idan qur'ani duk abin da mutum duk yayin da mutum ya yi tambaya in ya tambayi abin da zai amfane shi a duniya zai samu wani abu wanda zai amfana a ciki sai sai a bada amsa cikakken Bayani.
bayani amma in ya je ya tambayi wani abu kamar yaro kankani ya je tambayi wasu abubuwa da ba nashi ba kaga sai a ce masa tukuna sai a ga masa dai abin da Zai iya kama hankali.
zai kama hankali amma ba za- ba za a shiga dogon zance da shi ba akan haka Allah ubangiji ya musu to ita rai ta zo cikin Qur'ani da fuskoki da dama domin ana kiran Qur'ani kansa rai inda ubangiji ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan mun yi maka wahayi da wani rai daga cikin lamarinmu sa'anan alkur'ani ya zama rai me yasa alkur'ani ya zama rai ai idan mutum bai yi imani da abin da ya zo cikin qur'ani daidai yake da ganga na jiki wadda ba ta da rai. rayuwa kashi biyu ne rai din kashi biyu ne mutum yana da rayuwa fuska biyu akwai rayuwar jikinsa na ci da sha da harka motsi shiga da fita wannan wato rai wanda ake magana a kanta din tana iya bashi wannan amma akwai kuma wata rayuwa daban wata is na batini rayuwar da za ta sami wani samuwa na mutum sabuwa a cikin mutum
kuma ya zama mutum mai hankali mai tunani mai aikata abubuwa masu kyau mai kyakkyawan zaɓe mai kyakkyawan ƙuduri zuwa ƙarshe shi ne rayuwa a cikin shirin da ubangiji ya shirya wa mutum ƙur'ani ya lamince wannan saboda alkur'ani yana raya ka a cikin shirin ubangiji manhaja na ubangiji ya zama shi ma ruhi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina wahayi shi kanshi an ce masa ruhi wahayi da Allah yayi wa annabi da yayi wa da wanda yayi wa sauran annabawa kuma an ce kuma shi ma an ce masa ruhi ubangiji yana ce yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi yana wato jefar da wahayi na daga lamarinsa ga wanda ya sai yarda da shi daga cikin bayansa su ne annabawa saboda haka wahayi shi ma ruhi ne to shi jibril kansa sai na jibril alaihi salam shi ma an ce masa ruh ya ce nazala bihi ruhul aminu ala qalbik shi alqur'ani rai amintacce ne ya sauka da shi a bisa zuciyarka wato a bisa zuciyar annabi sallallahu alaihi alaihi wa wasallam sallam rai wanda aka ce amintacce din wa- wa- rai amintacce din waye sai na jibril alaihi salam haka nan kuma akan ambaci ruh ana nufin ruhul qudus قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين لو كما يا زما روح القدس لي من أركي شما أنا كمسا روحي أكتم مسلمين شما أنا كمسا لي تو روح القدس إنن وسنك جبريل عليه السلام وسنك آآ wani mala'ika ne na musamman da Allah zai aiko shi don ya karfafi mutane a kai. ruhi yakan zo da ma'anar tabbatarwa tabbatarwa da ƙarfafa da ba da nasara tiro Eh. yana cewa ubangiji ula'ika kataba fi qulubihim humul imana wa ayyadahum bi ruhin min waɗancan su ne waɗanda Allah ubangiji ya rubuta imani a cikin zukatansu kuma ya ƙarfafa su da wani rai daggare su daggare shi to haka nan ruh yakan zo da ana ce ruh ga annabi isa إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه كلمة ولا أنا كما كلمة أما كما أنا ما غنى الروح مكيدي سبو ذاك إيسا كنسا أنا كما روح واتو ري حروية سوى إن أبو بسنجو أشياء القرآن to amma akwai abu ɗaya wanda nake so mutane su gane yayin da ubangiji yana amfani da kalmar ruwa ga rai wanda ana rayuwa da ita wata shi kar magana ya tsanke har wa yau dai ubangiji yana ce ruwa akan an ce wasu mala'iku ne da yawa waɗanda za su tashi yau a ranar ƙarshe يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون to ruh an ce jibril ko kuma wasu mala'iku ne har wa yau suna sauka lailatul qadr inda ubangiji ya tanazzalu al mala'ikatu war ruhu to bayan mun gane fuskokin yin amfani da kalmar rai a cikin qur'ani ya kamata mu duba yanda ubangiji yana amfani da ita in ya nufi wani abu daban da wa'annan wani abu daban wanda ake rayuwa da shi shine rai na ɗan adam to duk inda ya ambace ta cikin Qur'ani yana ambace ta da sunan nafsu yana ce ya ayyatuha nafsul mutma'inna kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin bima kasabat rahina ko an gane to a cikin Qur'ani duk lokacin da ubangiji yana so yayi magana akan rai na ɗan adam sai yi amfani da kalmar nafsu ita ce ana amfani da ita ita wannan kalma to ka gani a nan kalmar ruh muka ce ta zo da ma'anar alkur'ani ta zo da ma'anar wahayi ta zo da ma'anar sayyidina jibril ta zo da ma'anar ruhul qudus ta zo da ma'anar sayyidina isa ta zo da ma'anar wasu mala'iku ne waɗanda za a tsaida su gobe a lahira ko kuma ta zo da ma'anar mala'iku ne waɗanda za su ka a daren lailatul qadri wasu kuma suka ce a suratul annaba'i da suratul abun nan qadri duk dai ana nufin sayyidina jibril alaihi salam ne duka dai gaba daya wannan ruhi ba ita ce ana so a yi magana a kanta ba ba ita ce kuma an yi tambaya a kanta ba an yi tambaya akan wannan rai na ɗan adam wanda muka ce ƙur'ani ya yi amfani da kalmar nafsu da a kanta wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi to wannan rohi wato rai na ɗan adam din nan haka Allah ubangiji ya halicce ta saboda mutum ya rayuwa da ita wasu sun ce jini ne na jikin adam don sun ga idan jini ya fita sai mutum ya mutu amma hankali ya tabbatar a jini ba shi ne rai ba haka an ce rayuwa shi ne rai bisa gaskiya rayuwa ba shi ne rai ba haka rayuwa aiki ne na rai saboda haka jariri lokacin da yana kasance a cikin uwarsa tun lokacin shi bai yi ba tun bai kai wato kwanaki ɗari da ashirin ba sai ka gan shi yana motsi kowace gaba gwargwadon abin da aka samu a jikinta na rayuwa tana motsi amma tukuna a bisa bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a fura masa rai ba ba a busa masa rai ba sai wato ɗaya ɗayanku ana tara shi a cikin uwarsa kwanaki arba'in wato abin da maniyi ne kwanaki arba'in jini ne kwanaki arba'in kokan nama ne sannan wato kwanaki arba'in kuma bayan su sai a kora masa abin da gusa mishi rai sannan kuma a sanya shi ya zama a rubuta masa wato abin nan shi arzikinsa da ajalinsa da kuma kasancewarsa daga cikin mutanen aljanna ko cikin mutanen wuta. haka ubangiji ya bayyana a wurare da dama ya bambanta tsakanin halittar jiki da halittar rai yana cewa da aka halakna insana min sulalatin min tin nan yana nufin sayyidina adam alayhi salam thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin matin kana muka sanya shi kana muka halitti sauran kamar yadda ya faɗa a can thumma khalaqna naslahu min sulalatin min ma'in matin shi adam aka halicce shi daga laka amma zuri'arsa an halice su daga wannan ruwa wato mara ƙarfi shine wannan mani to ubangiji yake wannan mani bayan mun halici asali daga laka mun busa ranmu a cikin tashi ya zama mutum zuri'arsa kuwa duk mun halice su daga wannan ruwa na ɗigon mani din nan wanda muka sanya shi a cikin wuri mun ajiye shi a wani wuri mai tsawo ko kuma wani wani wuri matabbatacce tabbatacce to shi wannan wuri tabbatacce ne ne ne shi ne aka ce jizabu rahim lokacin da namiji da mace su sadu a samu wannan mani wanda ya kunshi rayuwar kwayuka su je su haɗu da wannan kwai na mace har a samu talkishi sannan ya je zauna a cikin jidarun rahim wato a cikin Mahaifa.
mahaifa ya zauna ya jira lokacin lokacin ne abin Allah ubangiji ya yi shi wannan ubangiji yana ce thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna almudghata 'idhaman fa kasawna al'idhama lahman fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin nan ubangiji yana ce thumma kan yana ce thumma ansha'na khalqan akhar fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin to bayan ya rattaba cewa wannan nutfa muka aje ta a mahaifa bayan haka eh, muka maida wannan nutfa eh, daskararren jini kana muka maido ta nama kana wato tsokan nama kana muka maida wannan tsokan nama kashi kana muka rufe wannan kashi da wato fatan jiki kana me muka yi sai muka shirya shi wani sabon shiri shine lokacin da aka busa wato rai a cikin sa sannan ya fita to wannan abubuwa waɗannan abubuwa alkur'ani ya yi maganar su tun lokacin da ilimi ba a haife shi ba sabon ilimi na kimiyya Bai zo ba.
bai zo ba
amma alkur'ani ya yi bayani kuma masana ilimi da yawa a wannan zamani sun musulunta saboda wannan aya da muka karanta likitoci waɗanda sun zufi wajen binciken ilimin jarirai suka zo suka tabbatar abubuwan da alkur'ani ya faɗa ɗin nan daidai suke har ma suka musulunta saboda irin mu'jizar da take jan hankulan haka to wannan rai
har wa yau dai wannan shi da sun ma sha'ana wa kalka na faɗin nan shi ne rai rai ɗin nan na ɗaya dai ba jini ba ne na ɗaya dai ba rayuwa ba ne menene rayuwa rayuwa shine hasken da muke cikin nan rai kuma rayuwa ha- kamar hasken da muke cikin nan rai kuma kamar lantarki kowa in ya yi hankali zai bambanta tsakanin inda wato inda hasken yake da inda yana haskakawa ko kuma in ce tushen electric din yawwa to wannan ruhi tana nan a jikin mutum amma bai san inda take ba wannan kuma saboda hikima
Ya don Allah.
yawan na Allah don wani mutum in kace masa ka bauta na kai wa sai in yana da kafirci a ransa sai da Allah kun dame mu Allah da kuna magana ina yake ba mu ganshi ba wanda yana da hankali ai rai din ma da yake ya san da ya samun ta jikin shi tana fita don ya ganta ta fita daga cikin wani sai ya faɗi ba wani ba motsi wannan rai ai na take ya taɓa ganin ta
bai taɓa Bai gani taɓa ganin ta ba.
a cikin wasu shekaru
wajen around 1982 ina da so a Lagos aka zo min da a lokacin ina tafsiri a dodon barik aka zo min da wasu mu- yara ma- samari guda biyu a ɗaure a cikin prison aka zo min da su Daga daga prison daga prison aka aka zo zo min da su.
aka zo da su ‘ya'yan musulmi ne, ɗayan har ma da na tambaye shi na same shi mahaddaci ne na Ƙur'ani, ya yi zurfi ma wajen karatu, amma yake min shi bai yarda da Allah ba, kuma bai yarda da annabawa ba, duk ‘yan siyasa ne,
In ji shi.
in ji shi, na sha'udu billahi. Ya ce shi kam haka ne, don hankali shi ya bashi, duk dabaru ne mutane sun shirya dabaru ne don su wahal da mutane, amma ba gaskiya ba. nace masa me dalilin ka yace shi dai a- na farko dai Allah din ma shi bai yarda da shi balle annabawa shi bai yarda da annabawa ba saboda bai yarda da Allah ba in ya yarda da Allah ai Ya bai yarda.
yarda da su sai a gunshi Allah din babu nace me dalilin yace bai ganshi ba gaskiya bai taba ganin shi da idon shi ba bai ji muryan shi ba bai so bai yi motsinsa ba to ta yaya zai iya ya tabbatar da shi na ce ashe duk wani abu wanda yake kai idonka bai gani ba babu kenan ya ce eh babu to na ce masa ka san electric ya ce ya sani to ina son tambaye ka tambaya fi sabilillah ka gani ka gani electric ne ya ce ah ba za shi na ce a Ka ga yadda Wannan- yake zuwa. Ai hasken kake gani.
wannan haske kake gani Tafiyar.
electric kansa din yanda yana motsi Ruwan yadda yake.
eh yanda yana tafiya da da irin zazzaba din yanda suke yi waves din yadda suke motsi ka Ka gan gan su yace a ban gani ba nace ka gani dai kai kaga motsi kaga haske kaga harka na fanka in yana yi kaga iya conditioner ga shi yana yi kaga amma shi kanshi kaga shi kaga zafin shi amma shi kaga shi yake bai gani ba to ta yaya baka gan shi ba kace akwai akwai ne ko babu yake akwai nake masa to wannan daya na biyu abinda muke ce masa magnafi da larabci magnetic magnet magnet eh nake baka ka taba gani ka gan ka aje zai ya ja ka kama ƙarfi
amma in ka fasa shi karafin duk suka ga zaka ga inda shi ke ba ka tabbatar haka yake ka ga jansa ka tabbatar cewa akwai magnet saboda ka jansa ba ka gani amma shi kanshi baka yace a nace ashe kana iya tabbatar da abu saboda wato da aikin ayyukansa ba sai lalle ka gani da idonka ba ita wannan gaskiya nace masa a zaman mu na rayuwar mu muna gani abun mamaki mutum kurum yana zaune a can studio kai kuma kana da talabijin a gidanka sai ka buɗe shi in ka buɗe sai iskar gidanka iskokin da suke gari sai su kawo hoton shi ga ɗakin da kace inda kace kuma ba a gidanka kai kaɗai ba duk gari sai ka ga ana ganin hotonsa amma in ka kace ya condition din nan cewa iskar ko kuma na ko kuma wayoyin da suke wurin ba za su yi su nuna maka duk da aka harhaɗa aka suka zama mutum ba ba ka gani
nace masa ibnu arabi akwai wani malami musulmi ne ya mutu a karni na shida a karni na bakwai ƙarshen karni na shida farkon karni na bakwai ya yi magana ya ce duk zance da mutum dan adam zai faɗa yana magana ne akan auna abubuwa da mutum ya aikata gobe a lahira za a auna su ya za a dawo da su yace Allah ya nuna masa duk zance da mutane suka yi tun zamanin sayyidina Adam har zamanin shi kuma har tashin kiyama yana nan tsakanin sama da ƙasa a cikin sarari baya iska baya gusar baya yayyage shi ba baya yayyage shi maganganun da maganganun da aka yi suna waye nan a duk suna jingine nan Allah ya nuna masa shi waɗannan maganganu suna kam- kowa da muryarsa da harufan da muryar suka kunsa duk suna nan gobe lahira Allah ubangiji ya dawo da su
nake masa in an gwada wannan za a san cewa lalle lalle cewa abu don abin da abun ba ma ganin sa ba babu bane ba a samu sababin ganin shi bane kaga a cikin iska ana samun fotonka ana samun maganganunka amma tun da ba a samu sababi kamar eh, yadda aka yi aka yi- aka yi recording ɗinka a cikin eh, wannan a cikin kamera da sauransu ba za a gani ba amma in an samu wannan dalili sai ka ga ana nan haka kuma mutum ko a London yana magana sai ka ga a cikin iskokin nan sai abun nan cikin na'urori abi har ya zo nan kana jin sa kace masa a takaice dai a bisa hankalinka
in an shiga cikin abubuwa na kimiyya na abin da na scientist za a ga abubuwa da dama na mamaki amma ina so ka tabbatar rashin ganin ka Allah ubangiji madaukakin sarki bai zama dalilin cewa Allah babu ba Allah yana nan kai kanka kana daga cikin ayoyin da za su tabbatar da Allah abin da yasa nake masa na gaya maka wannan haka kace ka san ka san babanka ka san uwarka yake na son su sun suka haife ka yake su kuma iyayensu ne suka haife ka yake nace to kafin su haife su sun san duniya yace a to ta yaya suka gane cewa idan sun zo duniyar nan suna bukatan baki da za su ci abinci da shi suna bukatar idanu da za su kalli haske da akwai haske da- da shi za su iya su ga hanya su bi suna da abin da suna buƙatar kunnuwa su ji muryoyi suna buƙatar wato harshe su su gane su bambanta tsakanin ɗanɗanon abubuwa da hanci su su gane ƙanshin abubuwa ko kuwa halin su nace duk wa'annan abubuwa iyayen ku su iyayen ka sun sani su yake ne a to kai aka shirya musu wannan kai kuma ka hai ka san ne ba uwarka ta yi maka waɗannan abubuwa ba ba ba ban ka yayi ba yake san kwarai kuwa nace kuma lalle kana bukatan su yake nace to ta yaya babu yayi maka wannan domin abu in ya zama babu to ba ya Babu iya in za a yi yawwa, wani ba zai iya bada wani abu ba wani abu ba inda aka ce babu to ta yaya waɗannan abubuwa Suka aka- samu.
suka samu sun samu ne daga wani akwai shi kuma yana da hikima kuma ya san duniyar nan ba za ka iya ka rayu a cikin ta ba sai da irin waɗannan abubuwa sai shirya maka mutumin nan ya fara kuka yake mun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ni kam daga yau na musulunta wannan dama shine abin da yake damu nace masa to kai kanka aya ne daga ayoyin ubangiji kaga duk halittar nan Allah ne halitta su ka yarda lantarki akwai saboda kaga haske kaga zafi kaga motsi ba za ka tabbatar da Allah wanda ya halicci wa'annan abubuwa duka da waɗanda suka yi waɗannan lantarkoki da menene duk ya halicce su ba za ka yi imani yake na imani abokin shi kuma da ya ce mini dama ni shi ya sa ni cikin wannan hanyar da ya batar da to Da ya batar da yanzu shi.
suka dawo to yake mini ni kuma asalin bata na na je karatu ne a wata ƙasa ya ambaci ƙasar yace na samu wani malami wallahi shi ya ɓadda ne ya koya min wannan malamin daga rasha ne sai koya min irin waɗannan abubuwa sai na zo na na ƙaryatar da duk abin da na sani a da yace babana ma gonin qur'ani ne yana da darasi ni kuma na karanta qur'ani har na haddace na yi karatu har university amma wannan abu ya kuma da yaje can kuma sai ya aka batar da bata da ya zo Lagos ya ce mini a Lagos din ma ai waɗanda na batar da su Allah kaɗai ya san su ya san yawan su to shi ne nake to shi kenan ni dai nawa ya ƙare su sojojin da suka kawo shi suka ce to kai malam naka ya ƙare Saura Yanzu namu kam ne, saura saura namu namu ne.
kuma za mu sai da shi Eh.
mu ga abin da za a yi da shi to ka gani ɗan adam abubuwa da nake masa to kaga ruhi rai har shi ma na kawo masa misali yanzu kana kana da rai a jikinka yake nake to ka san inda yake yace bai sani yace ka ka taba ganin sa yace ba nace masa shigan shi jikinka zaka sani amma fitan shi ba zaka sani ba Wa- da da fitan shi ba za a sani amma shi inda yake ba zaka sani ba yanzu an yi nake maka fari ne ko rai din baki ko yayi to ko Ko ya- hasken ya- ko wani haske ne To.
akar maka Allah lokaci yayi to babu laifi anan da mu sai wani sati insha Allah To, babu za mu ci laifi.
gaba da Insha Allah za mu wannan ci gaba shiri da- namu na na na- na rai to.
a madadin malami nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم